daga duniya har lahira to Allah da kansa yake gode da kansa sannan kuma har ya nago akwai handul qadimi lil hadis Allah da kansa yake gode wa halittansa Allah yana gode wa halittansa yanzu kamar cikin haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai Allah yana gode masa ne wa innaka la ala khuluqin azim gani ai Allah ya yaba masa ne da irin halayensa da ɗabi'unsa sai ya ce masa lalle kai ɗin nan kana nan akan wasu ɗabi'u masu daraja masu girma daga ƙarshe masu Allah ya ce haƙiƙa kuna da abin tsayin kyawawa daga manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir kai duk wanda yake so ya zama mutumin kirki ya zama na Allah Allah ya zama nasa to yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kai ma ka san wannan godiya ne Allah ya masa da ɗabi'unsa kyawawa da halayensa in har kana so ka zama mutumin kirki ka zama na Allah kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta tarihinsa da irin ayyukansa sai ka dinga bin doron ayyukansa nan kana yi to amma amma an kaga kaga tsayi da manzon Allah kuma kashi biyu duk yadda ka kai da tsayi da manzon Allah ba za ka yi aikin da za ka zama annabi ba don annabawa tun bil azal Allah yake halittansu ba wai da da kuɗi ake yi ba ba wai aiki ne za ka yi ka samu annabci ba a'a halitta ne dama tun min azal Allah ya halicce su so annabawa ne manzanni ne to ba wani aikin da zaka yi a doron ƙasar nan wai ka zama annabi saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kan ba zai taɓa shiga ba kamar annabi ayyuba ai muna bi Allah yana cewa inna wajadnahu sabiran sai ce ni'mal abd Allah ya ce kai mun samu wannan bawan namu mai yawan haƙuri ne waye annabi ayyuba saboda Allah ya ɗaura masa cuta a wata riwayan ya kai shekara goma sha shida yana fama da cuta a wata riwayan shekara bakwai kai dai Allah ya ɗaura wa annabi ayuba cuta amma sai Allah ya ba shi haƙuri akan abin da Allah ya ɗaura maza sai Allah ya ce kai inna wajadnahu sabiran lallai ne mun sami wannan annabi ayyuban in mai yawan haƙuri ne sai Allah ya ce to nimal abdu madalla da wannan bawan nan wai kaga Allah ya yi masa kirari to wannan hamdul qadimi lil hadis kenan sannan hawa na uku hamdul hadisi ne qadim halittar Allah sai Allah yake da su dole masa in yayi musu wai ta'azzana rabbuka ne ko la in shakartum la azidannakum Allah ya sanar da cewa wallahi tallahi la inna lamul qasmi ne ce la in shakartum wallahi tallahi idan kuka gode la azidan da kun zan kara muku ba Allah ya yi maka nima ba ka gode wa Allah wallahi kara maka Allah zai yi alƙawari ne na Allah duk sanda ya maka alheri in ka gode masa to zai kara maka ne yanzu misali Allah ya baka lafiya to kai ka gode wa Allah akan lafiyan da ya baka kullum fa kara maka lafiya zai yi Allah ya yi maka dukiya kana ta gode wa Allah ta hanyar ciyarwa ta hanyar sadaka ta hanyar fidda zakka ta hanyar taimakon mara lafiya ta hanyar dai duk wani hanya da taimako kana yi to Allah zai dinga ƙara maka wannan dukiyar naka ne saboda shi ne godiya kuma kana cewa alhamdulillah kuma ka yadda ba wayonka bane ba dabararka bane ya sa ka samu wannan dukiya to kullum Allah zai dinga ƙara maka wannan dukiyar sai hawa na hudu shi ne na ƙarfe hamdul hadithu lil hadis ai mu dan adam ne ko to amma muna so a dinga gode wa juna yanzu kai ne kai wa mutum alheri sai ya shiru bai tanka ba zai mata daɗi ka yi masa alheri ba amma bai ce kai na gode ba ai ba za ka ji daɗi ba me haka ai manzon Allah ne ya gaya mana man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah shi duk abin da ka masa banza to wannan ba mai godiyan Allah bane kai ma ka ji shakkan fara mutumin da in an masa alheri mutum ɗan uwansa ya masa alheri ya nuna godiyansa ya gode masa idan kana da abin da za ka bayar tukunci in ji manzon Allah ka ba da tukunci idan ba ka da shi ka masa addu'a har ya ji da kansa lallai ka ba shi tukunci da addu'an kaɗi to wannan shi ne mutum amma haka kawai mutum ya bata kai kuma kai shiru a'a ba zai yi ba to Allah yana so a gode masa to shi yasa Allah ya yi wannan mai kudi wannan bai da kudi wannan kyakkyawa wannan kuma to in Allah ya yi ka da kai sai kai ta gode wa Allah eh amma ba kowane kyakkyawa ba yake tsiya ba eh akwai fitina a cikin kyawun din a gani akwai fitina sosai a cikinta sai mu duba annabi Yusufu a gani ai kyawun sai za aka daure shi shekara bakwai yayi eh matan sarki ta ce sam sai dai ya biya mata bukatanta zulaiha a gani wala qad hammat bihi wa hamma biha a gani eh ta himmatu da shi ya himmatu da ita laula arha burhana rabbihi a gani saboda tsabar kensa matan sarki ana zarginta ai ta nemi bawan mai gidanta prime minister wato abin nan misira shine egypt to da tara manyan matan ministoci tunda shine shugaban ƙasa kuma mai gidanta ne ya sayi yusufu da tara matan ministoci don shi prime minister ne mai gidanta a jirgin misira din shi na sai ta yi wa yuzubu ado ta kira matan aka cimfiɗa cimfiɗo aka kawo filo aka jera ga mata sai aka kawo wani abinci ana ce masa tajiran ana yankawa haka da wuka sai ta kawo wa kowa wuka haka duk matan a kewaye sai ta ce ukurit alaihinna ita tana zaune a nan ba suna zagin talauta ne ne bawan mijinta ba bari ka ga ita kuma in sun gan shi yaya za su yi tunda suna zaginta su kuma bari ka ga yadda za su tare da shi tana zaune kamar misali inda nake zaunen nan ita bude wancan roba ga matan sun kewaye ɗaki to ga matan wato sarki gimbiya sanda ya fito daga cikin ɗakin da ta shirya shi da adonsa da su da gan shi kowa sai ya ɗauko falammara ainahu akbarnahu ka gani da suka gan shi suka girmama shi wa kada na aibihinna shikenan kowace mace da wukan da aka kawo da abun yankan din eh shi kenan sai ta rinka yankan hannunta ba ta sani ba saboda tsaban kirayin Yusuf ita kuma amma da suna zaginta eh ai ba da sonta ba ne kaga kyawunsa ya kawo masa fitina ka gani suka yayyanke hannunsu bai sani ba wasu daga cikin matan misira din wajen mata arba'in kowa ce ce ta tashi tana tafiya gida yusuf yusuf yusuf sai ta je ta faɗi kuk sai ta mutu eh son Yusufu ya kashe ka ka gani wannan ya kai mata arba'in suka mutu da su san ma suna yankan hannu duk hannayen su jini wa ata dadlahunna muttaka'an ka gani ta kawo musu filo matashi ka gani ta bawa kowaye sittinan ta ba shi wuka da kowa ya yanka abin da zai ce wallahi duk hannayensu jini duk hannayensu jini ba su sani ba saboda kyawun yusufu a gani to shi yasa ranar tashi alkiyama in ka ce kai kyawu ne ya hana ka bauta wa Allah sai ce duk kyawun ka baka kai annabi yusufu ba ga hanyar ka guda ɗaya ka san inda dare ya maka wuta kawai za ka tafi a gani in dukiya ne za a ce daga kai annabi Sulaimanu da shi sarki ne a gani kuma kasugunin attajiri ne haka wannan dukiyar nasa da mallakar aljanu da ya da mutane da kwaye da dabbobi ba yana su bauta wa Allah ba to tun da kai dukiya ne da mulki yana ka bauta Allah ka tafi wuta kawai magana ya ƙare gaje talauci ne ya dame ka sai a ce annabi isa bai taba gina ɗakin kansa ba inda zai kwana in tsabar babu ba talauci ne ana ka bautar Allah ba eh talauci ya sa ka neman duniya ba to annabi isa bai da ma ɗakin kansa inda dare ya same shi nan kawai zai kwanta abin sai bacci da safe ya tafi mulkin ya isa ya ga eh in za ka kwanta a kofar gidanka sha biyu ya same ka amma mai kudi sai da mai gadi ka gani ɗiban gidan ma kawai ya ishe ka gina gidanka kai talaka a gani to haka Allah ya halicci mutane to don haka karfa talauci ya hana ka bautar Allah ba hujja bane karwa zata ya hana ka bautar Allah ba hujja bane ko mulki a gani ko kyan duka ba hujja bane Allah zai kama ka da su to wannan kenan falamma qarrarahum to a lokacin da ya wato tabbatar musu cewa shi Allah shi ne ya halicce su kan su bauta wa wani ban da shi su bani Adama su kuma suka yi ikirari suka ba da tabbaci suka ba da shaida da kansu da kansu bitauhidi da kadaitakansa wa shahada babahum ala babin sai ya shaidantar da sashin su akan sashi a adahum ila sulbi sai ya sake ɗiban tsabar bani adama din ba suna adamu zarri ba sai ka sake mai da su a cikin tsakon annabi adam fala ta tsimu sa'atu saboda haka alkiyama ba za ta tashi ba ba za a yi tashin alkiyama ba ta yi rabi kulla man akaza minhul misal sai an aiki dukkan wanda aka yi alkawari da shi don haka shan magani da zai amfani ba duk wanda aka ɗauki alkawari da shi sai ya zo duniyan nan to ba an ɗauki alkawarin ba sai ya zo ba abin da za a yi hana shi zuwa duniyan nan wannan alkawari ne na Allah to shi ne ya ce wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidantar da su a bisa rayukansu qala ya ce musu alastu bi rabbikum shin ba zamanto ubangijinku ba qalu zai suka ce bala na'am anta rabbuna kai ne ubangijinmu shahidna mun yi shaida bi zalika da wannan wal ishhad shaidar kuma da bani adama suka bayar li Allah ya tsini domin kada su zo fa su ce bitta'i wal ya'i li Allah ta tsini ko li Allah ya tsini fil mawdi'ain kenan ana iya karanta wannan kalma da wannan abun nan ya ko kuma ta'un domin kada ai alkufaru kafirai su ce yawmal qiyamati ranar tashi alqiyama inna mu kunna mun kazance gafilina rafkanannu ne an haza daga barin wannan at-tauhid kadai takar Allah da ba za a je lahira wai ka ce wai kai ka manta da wannan alkawari ba babu za a tambaye ni wannan alkawarin da na dauka za a tambaye ka saboda haka wannan tambaya yana nan a lahira ga dukkan bin adam da musulmi da kafiri amma sai aka ce me yasa gaba ɗayan halittu a wancan zamanin a lokacin da suke tsaba a alamin zarri suka ce bala anta rabbuna na'am kai ne ubangijin ne shahidna mun ba da shaida bi zalika da wannan amma da aka zo duniya sai kafirai suka kafirce suka ki Allah suka ce su ba su yadda da Allah ba to me yasa kafir alamin gadi da musulmin da kafirin gaba daya kowa ya ce eh ya yadda Allah nan shi kadai ne bai da abokin tarayya kuma za mu bauta masa Allah kuma ce zai aiko da manzanni zai saukar da littattafai to me yasa da aka zo duniya kafirai suka ki yadda sai aka ce a to ayi kurjinin Allah ne da girman Allah da jalala ya za suka ce eh da baladin shi ne kawai amma dama ba su yi imani da Allah ba to asalin dukkan wani mutumin da ka ga a doron ƙasa manzon Allah ya ce ma min mauludi babu wani yaro aifaffe illa yuladu face ana aifansa ne ala fidratin akan wato addinin musulunci fidratan lahi lati fatara nas su alaiha la tabdila li khalqillah kowane mutum da ka gani a duniya wallahi akan addinin musulunci ake aifansa imma abawahu sai dai idan aka zo duniya imma iyayensa ne yi hauyi ganihi za su mai da shi ba yahuda in ya girma ayu nasiranihi ko kuma a'a su mai da shi wato ba nasaro ayu muhaddisa ne ko kuma su mai da shi majusa amma duk wani yadda ka sani aka aife shi a doron ƙasa to yaron nan a musulunci ake aifansa iyayensa ne suke zuwa su sanja masa aƙida su mai da shi da yahude ko da nasare ko kuma majusa wannan kenan to shine Allah yake cewa domin kada ku zo ku ce ranar tashin alkiyama wato su- ai alkufar su kafiran a ranar tashin alkiyama inna kunna an haza an gafilina lallai mu ba rafkanannu ne daga barin wannan kadaitakar Allah wa haka fa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ba za a karɓa wa mutum ba ka je lahira ka ce kai ka manta da wannan alƙawarin babu kuma ba alƙawarin nan yana kaina yana kanka yana kanki yana kan kowaye Allah sai ya tambaye mu ran tashin alkiyama sai mu yi kokari mu sauke wannan nauyi da Allah ya tsaira mana na ɗaukar shaida na amsa masa da muka yi. Mhm, Wannan kenan. Auta fili,
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
auta fili innama ashrafa aba'una min qabl wa kunna zurriyatan min ba'dihim abatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun auta fili ko kuma ku ce kar ku je lahira ku ce innama lallai ashraka aba'una ai iyayenmu ne suka yi kafirci min qabl tun ma kamun a haife mu ai kabla na gabanin ma a haife mu ai gadon kafircin nan muka yi ba a gadon kafirci yayi Mm, ba a gadon kafirci kuma ba a gadon musulunci inda ana gadon musulunci da bai da- da ba ta kai da inda muke nan ba da ba za mu samu ba amma addinin musulunci addini ne na Allah addini ne na Allah kowa zai shiga ba a hana ba kuma ga biyan kuɗi za ka yi ka shiga ba Mhm. kuma kowaye ko ba a buɗe take ya shiga addinin musulunci haka ba a gadonta da ana gadonta ba da ba a ga- da- da ba ta kai ga inda muke nan ba da ba mu same ta ba wa kunna sannan mu kuma mun kasance zuriyatan zuriya ne ƙaƙa ne mun ba da yin daga bayan iyayenmu ehe ba za ka je lahira ka ce wa Allah ai iyayenmu ne suka yi kafirci da kakanni kakanninmu tun ma mu ba mu zo duniyan ba don haka wannan ba laifinmu ba ne ai mu jayanci ne kuma abin da muka samu suna yi a baya a bayanmu shi kenan shi ne mu ma muka ɗauka a babu wa kunna zuriyatan min ba'dihim din kenan eh mu kuma mun kasance zuriya ce daga bayan su fakkadai na biyun shi yasa muka yi koyi da su fahim muwafiduna bi zalik saboda haka mu ba yadda za a kama mu da wannan laifi na kafirci wa ma mu ma'zurin muka mun ga hujjar mu ga hanzarin mu eh gadin gado ne muka samu iyayen mu da kuma kakannin mu kafirai ne to wannan fa ba hujja bane eh Allah ba zai karbi wannan a lahira ba ba zai yiwu ba to wannan kenan to shine yace afatuzulikuna shin yanzu za ka halaka mu ne ya Allah ma'ana tu azibna za ka azabta mu bima fa'ala al-mubtilun da abinda masu batawa suka aikata min aba'ina daga iyayenmu bitafifis shirki wato da assasa kafirci almana la yumkinuhum al-i'tijadu bizalik al-i'tijadu kafa hujja bizalika da wannan la yumkinuhum da zai yi daga bani adama in an je lahira ma ishadin tare da shaidarsu tare da ba da shaidarsu ala an buzo a bisa kawunansu don Allah ya tambaye ka alamu zari alastu bi rabbikum qalu bala ai ka amsa eh bala kace na'am eh kai ne ubangijinmu kuma yanzu kai ne za ka zo kuma ka juya ka ce eh ai iyayenka ne suka yi kafirci ka gada ne ba a gadon kafirci in ka gada ma ka gaji tsiya ka gaji hadakarka Allah ya kiyaye mu to shine su zuriyar su din suka ce a fatuliku na bi ma fa'ala al-mubtilun shin za ka halagar da mu ya Allah za ka azabtar da mu da abinda masu ɓatawa maɓarnata suka aikata daga iyayenmu bi tafizin shirki da assasa wato kafirci to almana la yumkinuhum al-idjad bi zalik ma ishadin ala anfusihim bi tauhid tunda sun tabbatar wa kansu da kansu Allah shi kadai ne da kadaitaka wa tazkir bi ala lisan sahibul mu- mu'jiza to tunatarwa da aka yi da shi akan harshen ma'abucin mu'jiza wato dukkan manzanni da annabawa kenan qa'imun yana tsaye ne zikirin rufin nufus wannan wato ambaton wannan alƙawarin da aka gaya mana yanzu yana tsaye ne cikin zukatanmu kowa ya sani wannan tambaya za ta same shi in dai shi bin adam ne wa kazalika kamar haka وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك كمر هكذا نفصل مكي ررب آي الآيات آي يم إن جئ بنجدي داكي داكي دكي دكي نبين ومكي بيّن آي يم مثل ما بيّن النساء كما يبدأ مكي بيّن ونن القوارين da muka ɗauka da bani adama liya tadabbaru saboda su sawa wannan alƙawarin lura wala allahun kuma wata ƙila yadda una za su dawo su kafirai an kubrihim daga barin kafircinsu wabnu alaihim واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
na'am wabnu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين صدق الله العظيم آه وابلو عليهم ككرنتا عليهم أكنس يا محمد نبأ الذي آتيناه آياتنا لا بار أي اليهود يهوداوة na ba a labarin kamar labarin allazi wanda atainahu muka bashi muka kawo masa ayatina ayoyinmu fansalaka minha sai ya sabe daga gare ta karaga sai ya fita bi kubrihi da kafircinsa kama tagrijul hayyatu min jildiha kamar yadda macijiya take in saɓirewa daga wato abun nan nata fatanta ai wata yan za ka zo ka samu wannan abun nan na macijin nan gashi nan kawai shi ne a gani kamar riga ne ai a jikinsa to haka ya saɓire daga ayoyin ubangiji shi wannan malami wa huwa bal'amu dan ba'ur bal'amu ibnu ba'ur wannan tarihinsa ne aka kawo min ulama'i bani isra'il yana daga cikin malaman bani isra'ila ayoyin da muka kawo masa inji Allah ulumul kutubil qadima Allah ya bashi ilimin littattafan farko wa ma'rifatul ismul a'zam sai Allah ya sanar da shi kuma wato ismullahil a'zam الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله يتنبه في اسم الله الأعظم فكان يدعو به شيء بل أم يكن الدعاء شيء حيث شاء أئند يقدامه فيصل بعينه اللوكة الله زي بيا مسا بقاتا دابا إن كان بإذن الله الأعظم جو أبن ذكر يقول الله أتاكيني كريم idan mutum kuma kai wa addu'a shi ma a take Allah zai biya masa bukatansa ba zai dare ba a gani amma wanda yake da shi bai cika amfani da shi ba bai cika amfani da shi ba wa kana yara al'arsh wa huwa jalisun makanahu idan yayi haka har al'arshi yake gani shi bal'amu dan ba'o al'arshi yake gani ma sai ka duba wannan samaniyan ma tafiyan ta fa kaurin ta zai daga inda muke zaunen nan zuwa sama na ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne sannan sama na ɗaya sama na farkon nan kaurin ta kawai tafiyan shekara ɗari biyar ne shi ma sannan daga sama na ɗayan nan zuwa sama na biyu shi ma haka tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin sama na biyu din ma tafiyan shekara ɗari biyar ne har ka je al'arshi daga sai ka rufe sama na bakwai sannan ka muhimmin da al'arzi yake ka bar gidan kan tukunna to amma da ya yi haka ya daga kai wallahi har gadon sarautar ubangiji yake kallo al'arshi wa huwa zalikin makana yana zaune inda yake wa kana fi majlisi isna ashara alfa mihbaratan lil muta'allimin alladhina yaktubuna anhu a fadansa inda yake ba da ilimi akwai kurtun tawada dubu goma sha biyu kurtu kawai na tawada dubu goma sha biyu na masu noman ilimi ne suna rubuta ilimi a wurinsa kuma almajiransa suna tafiya kan sararin su da hana suna tashi a sama kamar tsuntsaye shi bal'amu dan ba'ud to shi ne yace wabbu alaihim marra allazi atainahu ayatina fansalaka minha eh sai ya fita da kafircinsa kaman yadda macijiya take zaburewa daga fatanta min jibbiya daga fatanta wa huwa bal'amu ibn ba'ur min ulama'i bani isra'il yana daga cikin wato malaman bani isra'ila su ila an an roƙe shi an yaddu ala Musa ya yi addu'a a kan annabi Musa ba ga annabi Musa ba mu fahimci wannan ya yi wa annabi Musa addu'a Allah ya sa a ci nasara a kansa Goga wa annabi Musa aka sa shi ya yi wai Allah ya ba wa mutanen da za su yaƙi da annabi Musa nasara akan annabi Musa. fada'a wa ahada ilaihi shay'un sai aka ba shi kyautar wani abu shi ne sifar duniya aka ɗauki wani abu sai aka ba shi fada'a sai ya yi roƙon Allah fanqalaba alaihi sai addu'an ta juya ta kansa da waɗanda suka sa shi ya musu addu'an addu'an sai ta juya ta koma kansa wanda la lisanahu ala fadli harshensa sai ya zare ya kwanta akan kirjinsa shi bala mu dan bawo fa adba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi fa adrakahu ba wai shi ne ba yanzu yake bin shaytan ba a abin ƙwarewansa a iya shege to shi shaytan mabinsa yake yi yanzu kaga dai wanda shaytan yanzu shi ne yake bin ba wai shaytan ne yake ba shi ne wai yake bin shaytan ba shaytan ma fa yana bin sa to me za ka ce ai kowa yana gudun shaidan ko ehem to amma shi ba shaidan ma bin sa yake yi a baya fa adrakahu sai shaidan ya riske shi fa fara qarina sai zama abokinsa saboda iya kafircinsa ka taba jin mutum ya yi wa annabi addu'a wai Allah ya halaka annabi in ba bala mu dan ba'ur ba sannan ba mutum ne wanda Allah ya yi ilimi idan ya rigingina hakan nan har al'arshi yake kallo da don sarautan ubangiji Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim sai zama abokin shaidan shaidan ya yi kokari da yadda za su hada duniya cinye su ya zama daya saboda iya kafircinsa fa kana min al-ghawin sai ya zamanto daga cikin halakakku a za mu kwana nan tarihin wannan bal'amu ɗin sai gobe a kan wannan aya za mu tashi in Allah ya nuna mana don idan muka